الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم آياته مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وروى أحمد وروى أحمد في مسنده عن علي قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه وفي رواية عن علي قال لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه إخوة الإسلام الشجاعة خلق كريم خلق فاضل ووصف كريم لا سيما إذا كانت في العقل والكلب والقلب وفي الناحيتين المعنوية والحسية على السواء وصاحبها من أهل الإيمان والعلم وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا أعلى في الشجاعة كلها وقد تجلت شجاعته المعنوية في وقوفه بدعوته الربانية في وجه الكفر وأهله إذ كان العالم حين بعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انصرف عن طريق الله وغرق في بحر من المعاصي والآثام والشرك فثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دعوته يحتمل في سبيله أشد أنوان ألوان الأذى والبلاء وقد حاولت قريش معه مختلف الوسائل من من الاضطهاد والإيذاء والإغراء بالمال والنساء والزعامة والملك فلم يزدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ثباتا على دينه وتصميما على إبلاغ دعوته حتى كتب الله له الفلاح والنصر وأظهر دينه على الدين كله أما شجاعته الحسية فعجب من العجب يشهد له أهل البطولة إذ كان من الشجاعة والقوة بالمكان الذي لا يجهل حضر المواقف والمعارك الصعبة وفر عنه الأبطال والشجعان وهو ثابت لا يتزحزح ومقبل لا يدبر ومن وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عرو وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر وفي بيان ش... وفي ذلك بيان لشجاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث خرج قبل الناس وحده لمعرفة الأمر ليطمئن ليطمئنهم والأمثلة التطبيقية العملية من حياة من حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على شجاعته وثباته كثيرا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقدم أصحابه في الجهاد في سبيل الله وقد شج وجهه وكسرت رباعيته, رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفي يوم حنين ثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجه الآلاف من الهوازن بعد أن تفرق عنه الناس خوفا واضطرابا من الكمين المفاجئ الذي تعرضوا له ويصف البراء عن ويصف البراء بن عازب رضي الله عنهم الموقف رضي الله عنه الموقف فيقول لرجل سأله كما في صحيح مسلم عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحصر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة يرمونهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو سفيان بن حارث يقول به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل, نزل نصرك قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير كثير العظام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت تحت شجرة تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال فتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو نائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يدي فقال لي من يمنعك مني قلت قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فما ففشام السيف فها هو جالس ثم لم يعترض له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كانت مواقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاقه مضرب المثل مضرب المثل مثل والقدوة فهو شجاع في مواطن الشجاعة قوي في مواطن القوة عفو في موطن العفو رحيم رحيم رفيق في موطن الرحمة والرفق فصلوات الله وسلامه عليه وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسترضيه قريش خوفا منه فقد روى ابن حبان وأحمد والبزار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كانت تظهر من عداوته قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه أحلامنا وشتم آباءنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا قال فبينما هم كذلك إذ تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض ما قالوا قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى مر ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده لقد جئتكم بالذبح فأخذ فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وصاه قبل ذلك ليرأفوه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن الشجاعة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق لا ينفك عنه فمن تألم فمن تأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تسجل له حالة واحدة تخلف فيها عن مرتبة القمة في مجال تحصيل صفة الشجاعة وأحب أن أزيدك إعجابا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنقل لك بعضا من مظاهر شجاعته وهو في اتجاهين وهي في اتجاهين شجاعة في الرأي وشجاعة في ميدان القتال وشجاعة الرأي يقابلها النفاق الاجتماعي والعقدي والشجاعة في ميدان القتال يقابلها الجبن يقابلها الجبن غالبا وقد كان وقد كان وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عند فرس أعلف أن عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أقتلك إن شاء الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da iyalan gidan shi gaba daya da sahabban shi da wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku wanda kuka yi imani da Allah idan kuka haɗu da abokanan adawa to ku tabbata kar ku gudu ko ku ja da baya ku ambaci Allah so da yawa hakan zai sa ku rabauta ya ku ƴan uwa musulmi sati biyu da suka gabata an yi bayani takaitacce game da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani musulmi a zatona a doron ƙasa mai kishin musulunci wanda baya da labari game da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu da guzurin kalmomi wanda za mu yabe shi wanda yaban zai cancanta a gare shi ba mu da wasu kalmomi wanda muke ganin sun cancanta sun isa mu yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan kalmomin Allah madaukakin sarki wanda ya halicci annabi Muhammad sannan ya turo shi a cikin wannan al'umma shi yayyabe shi kuma ba ni ganin akwai wani yabo da za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai wuce yaban Allah madaukakin sarki a gare shi Allah ya yabe shi wuri da yawa cin Alƙur'ani ya tsarkake manzan shi mafi kyawun tsarkakewa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzan Allah kana bisa kan ɗabi'u masu girma kaga wannan yaban Allah ne akan wa akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ƙarshen yaban da Allah ya mishi ka je ka karanta sura sukutum da Allah ya sabko domin ya bayyana maka wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suratul najm Allah ya bada labarin yadda ya ɗauki manzan shi daga garin Makka ya kawo shi a Palestine masallacin Qudus daga masallacin Qudus Allah ya sama da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da aka kai shi can fadar ubangiji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga abubuwan mamaki ya ga irin abubuwa wanda abubuwa ne na ƙarshen mamaki a rayuwa amma Allah mu yace game da manzan shi wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى fa'auha ila abdihi ma auha ƙarshe Allah ke cewa ma zagal basar wa ma taga bayan ya ce laqad ra'a min ayat rabbihi al-kubra manzon Allah sallallahu alaihi ya ga ayoyin Allah masu girma amma duk da haka Allah ya ce annabi bai yi dibe dibe ba ya dakata ne a inda aka dakatar da shi ya je ya ga sidratul muntaha ya ga mala'ika jibril bisa ga halittar da Allah ya halicce shi annabi ke bada labari ya ce ya ga mala'ika jibril karo na biyu a can sama yadda Allah ya bada labari annabi ya gan shi bisa ga sifar da Allah ya halicce shi yana da firkaki ɗaya ɗaya fiffike ɗari shidda annabi ya ce da za ka ɗaga sama da zai tare maka ganin sama saboda girma na mala'ika jibril amma duk da haka annabi bai ruɗe ba bai kalli abin da ba a ce ya kalla ba wanda ku kun sani da a ce za a ɗauke ɗaya daga cikinmu a kai shi mafi ci gaban ƙasashe a duniya to za a iya gano cewa baƙo ne ko da shi ne mafi wadata a ƙasanmu saboda ya je ya iske gine-gine da ababai na ban mamaki ta haka za a iya gane cewa baƙo ne saboda ƙasarsu ba irin wani ƙasa bace da iske to ina ga wanda ya je saman sammai ya je fadar ubangiji ya ga ayoyi masu girma amma Allah ya ce ma zagal basaru wa ma taga annabi bai yi tawaiwaye ba bai wuce iyaka ba a inda aka ce ya kalla sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna girma da daraja da kima irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yau kuma za mu yi bayani game da wata sifa mai girma daga cikin sufofi wadda ake fatar kowa ya sifanti da wannan sifa wata sifa ce wannan ita ce sifa ta sadukantaka sifa ta mazakuntaka sifa da ba ta ɗaukan ma'anar tsoro ko fargaba insha Allah yau za mu jiya manzan Allah yake ta ɓangar wannan sifa ko shakka babu zarumta tabi'a ce mai girma sifa ce mai karamci bale ma in ta kasance zarumta cikin hankali da zarumta cikin zuciya a same ta kenan ta bangare biyu zarumta ta ma'ana da zarumta ta a fili ya zamanto duk guda ne wannan idan ta kasance a cikin mutumin da ya imani da Allah ko ko mutumin da ya kasance musulmi ne to wannan mutum zai ba da ban mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sifanta da wannan sifofin guda biyu duka zarumi ne ta fuska ra'ayi ya zamna garin makka ya fafata da ƙuraishawa manya-manyan kafaran makka amma ra'ayin da yake kai bai sabka daga gare shi ba abin da busi ba da annabi akan cewa ya bar wannan da'awar tashi in dukiya kake so za mu tattara maka in mafi kyawun mace kake so za mu baka kai in milkin garin maka kake so za mu mallaka maka abin da muke so ka daina kiran mutane zuwa ga Allah annabi bai yi ja da baya ba bai fasa kiran mutane zuwa ga Allah ba irin makircin da musu yi ba akan manzon Allah amma duk da haka ya kafe ya yi tsaye akan ra'ayin shi na kiran mutane zuwa ga Allah bai gudu bai ja da baya ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sifantu da sifa ta zarumta a hili a waje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san tsoro ba bai san gudu ba bai san ja da ba ba yayin da aka haɗu da abokan adawa wata rana ana cikin garin madina ke cibis kawai aka ji wani ƙara fashewa wani abu a cikin garin madina kahin ka jima matasa an ɗauki dawakai an firga an gudu don aji a ga ke faruwa suna zuwa sai ga annabi yana dawowa sallallahu alaihi wasallam deja ya ji ya ga ke faruwa yana dawowa ya ce ku koma ba da ku ake ba wani ƙara ne ya faru a cikin teku sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana su sun zabar matasa masu sabon jini suna ganin cewa bari su leƙa me zai kama madina farmaki su kare shi suna zuwa annabi ya riga su zuwa yana kan dokin da ko sirri babu yana rataye da takobin shi yana dawowa sai ga su suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna zarumta da kuma jajircewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya zo a cikin bukhari Anas ke ba da labari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun mutane kuma shine mafi zarumci daga cikin mutane ya ce hakika mun kasance idan tsanani ya kai tsanani wurin yaƙi mukan zo mu laɓe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi idan aka fita jihadi baba yake tsayawa shine gaban sahabban shi idan wuta ta yi wuta yaƙi yayi yaƙi bayan annabi suke laɓewa yake cewa kai namiji daga cikinmu shine wanda zai zo ya dab da dab da manzan Allah a filin yaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san gudu ba bai san sha da baya ba a ranar da aka yi yakin Uhud rannan an fasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai an zubar mai da jini an kare mishi hakorin shi ka bani labari wanda aka fashe makai ko aka aka karya ma hakori shin baya ya bada ya gudu ko gaba da gaba ake da shi ko shakka babu gaba da gaba ake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gudu duk yadda farmaki ya kai farmaki baya gudu a wurin yaki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana a yakin Hunain mutane da suka ga yawan su bi ma'ana musulmi sai suka dinga alfahari da yawan su suka ce a yau dai in dai dan yawa ake cin nasara to ba za a ci nasara akan mu ba sai Allah ya so ya jarrabe su ya nuna musu tanadinsu da yawan mutanensu ba shi ke sa su ci nasara Allah shi ne ke ba su nasara ba wai yawan adadinsu na mutane ba Allah shi ke ba su kariya ya ɗaukaka su akan kafirci ba wai abin da suka tanada na makamai ba suna tahowa kafirai sun musu kwantan ɓauna sun musu shiri suka zaɓi mafi ƙwararru wurin halbin kibiya daga cikinsu suka laɓe suka bar musulmi sai da suka tunkaro aka sa maharban nan gaba irin ƙwararrun maharban da ba su rate ba sa kuskure game da abin da suka nufata sai da suka bari dandazo na musulmi ya taho sai sun ka dinga harba musu kibiya mai ba da labarin ya ce idan ka ga ɗiyan kibiya na tahowa sai ka rantse da Allah ka ce fari ne suka taso daga sama kahin ajima galibin sahabbai sun watsi sun tsere dukansu sun gudu annabi na tsaye a gaban mutane dubabe na kafirai bai gudu ba bai sha da baya ba yana faɗa yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ne ne annabi ba ƙarya bace ba kuma ni ne dan abdul muttalib yana tsaye gaba ɗaya suka watse suka bar shi sai daga baya musulmi suka dawo sannan suka kai farmaki Allah ya ba su nasara akan kafar wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai san gudu ba bai san tsoro ba a filin daga idan aka haɗu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ɗaya daga cikin kafirai ya yi alkawarin cewa sai ya kashe manzon Allah ya kiwata rago dokin shi yake ce mu annabi sai na kashe ka akan wagga dabbatawa da na kiwata annabi ya ce ana aqtuluka insha Allah ni ne zan kashe ka in Allah ya so da aka haɗu ranar yaƙi aka gwabza kawai sai ya hangi manzon Allah hadafin shi shine annabi sai ya ce to in dai annabi ya tsira to shi ba zai tsira bai ma'ana sai ya kashe manzo Allah ya hau dokin shi tun karo annabi yana nufawa sahabbai suka yi cincirundu suka zabara za su nufa shi annabi ya ce kudaka ya warci doki ya nufe shi da mashi ya dan soke shi kaɗan akan wuyan shi ya faɗi bai mishi komai bai kyale shi ya tashi mutanen nan sun ci gaba bayan an ida yaƙi yake ce ma 'yan uwan shi annabi fa ya kashe suka ce babu wani abu dan suka ce kaɗan ba za ta yi komi a kanka ba kar ka damu ya ce to wallahi tun da kuka ji ya ce sai ya kashe ni sai ya kashe ba a jima kaɗan bai mutu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka manzon Allah yake bai san tsoro ba duk inda ɗa namiji ya kai to bai kai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fagen jarumta da nuna isa wurin ƙarfi da tunkarar kafirai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo shi da sahabban shi za su fita wani yaƙi sai suka zo ƙalƙashin wata bishiya suka zauna don su huta rana ta yi don su yi kwanan rana itace ne masu yawa masu inuwa kowa ya watse ya kwanta annabi ya nemi wata bishiya ya kwanta ƙarƙashinta ya rataye takobin shi akan wannan bishiya yana cikin kwana wani kafir ya zo ya isko shi ya ɗauki wannan takobin ya sare ya yi tsaye akan manzo Allah lokacin annabi ya falka annabi ya ce bin falka ba ina falkawa sai na ga deja ya zare takobi a hannun shi sai cewa zai kare ka game da ni ya kai manzan Allah annabi ya ce mishi Allah zai kare ya ƙara maimaita mishi annabi ya ce Allah zai kare ni jim kaɗan sai ga takobin ta dawo hannun manzan Allah wannan mutumin ya dawo yana zamne annabi na da damar ya kashe shi ya tafi ya kyale shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ko ƴan uwa game da sufofin manzan Allah da girman manzan Allah halshe ko baki ko rubutu ba zai iya sifanta maka annabi ba sallallahu alaihi wasallama babbar sifa wadda za ka wadatu da ita sifar da Allah ya sifanta manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shakka babu a cikin hudubar da ta gabata malam ya yi da baki ya sifanta annabi da wasu sifofin da kurakurai ne inda ya kusan cewa idan ya yi tsoki ma wahayi ne ko ko idan ya ya kusa kalma kamar zagi kuma ya ce sai ya gyara wannan kurakurai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a dangana mu annabi ko ma menene duk karamcin shi wanda bai dace da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka wurin bayanin salatin Allah ga manzon shi ya ce Allah da bakin shi ba a siffanta Allah da baki subhanahu wa ta'ala Allah babu wanda ya san shi sai shi don haka babu wanda zai ba da labarin Allah sai Allah ko kuma annabi baka labarin Allah ta fuskar wahayi duk abin da Allah bai danganta ma kanshi ba ko bai kore ma kanshi shi ba kai ba za ka siffanta Allah da wannan sifa ina fata mun gane yan uwa sannan ku sani yabon manzon Allah da ya yadu yau a ko'ina ana yi mafi yawa akwai wuce iyaka da zarfafawa cikin yabon manzan Allah ko ya kasance sun ba shi sifa daga cikin sifofin Allah ko ya kasance sun allantar da shi ma wanda kaga wannan annabi ya sha kunne sosai akan al'umma shi cewa su kiyayi wannan annabi ke cewa la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abd faqulu abdullahi wa rasuluhu annabi ya ce kada ku wuce iyaka ku zurfafa a wurin yabona irin yadda kiristoci suka wuce iyaka game da isa ɗan maryam ku sani cewa ni bawa ne in za ku faɗa a kaina ko ku yabe ni to ku ce bawan allah sannan kuma manzan allah kaga kasancewa shi bawan allah kenan mai bautar allah ne duk wanda yake bawa ne daga cikin bayan Allah bai cancanci bauta ba Allah kaɗai ake bauta ba kasancewa shi manzo ne daga Allah wannan ya ba shi girma da ɗaukaka ta musamman wanda ke nuna wajibi ne kai ka mishi biyayya wajibi ne kai ka mishi da'a bai kamata ba ka ƙetare ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi saboda ra'ayinka ko ra'ayin wani wannan shine amma irin kasa-kasan da ake yadawa a yau irin kasa-kasan fadar bege irin kasa-kasan da ke kama da haka wallahi suna ɗauke da irin abubuwan da yake na kafurci ne da radda da bar musulunci amma da dama yau cikin musulmi zaka ga sun sa shi suna kunna shi sawon a cikin gidajensu ko cikin abin hawansu ko wurin hutawarsu suna zaton cewa mawaƙi ne mai yaban annabi wa shakka babu mawaƙi ne yaban annabi yake amma kai ka san waƙar da yake ya cakuɗa ta da abin da annabi ya haramta shine ababen kiɗa da ake kiɗa da su a cikin waƙa annabi ne za ka yabo da gitar annabi ne za ka yabo da kayan kiɗi kaga wannan duk bai dace ba sannan bar ma kallon kayan kiɗi kalli irin ababen da suke faɗa masu muni game da manzan Allah suna da girman gaske wannan kalmomin da suke faɗa ba su ɗaukar wata ma'ana sai kafirci da ridda da bar musulunci yaushe za ka rika shuraren maganganun da yake kafirci ne da ridda maganganun da Allah da manzan shi su yarda da shi karamin misali wata ran taba kiro fadar bege a wata kafa ta yada labarai a garin Kano aka ce ba da labarin kanshi yake cewa a cikin labarin da yake bada na kanshi an taba zauwa aka yi gasa ta yaban annabi tun daga aihuwar shi zuwa hijira suwa za su iya yi waka mai kyau da za su bayyana labarin annabi tun daga aihuwar shi zuwa hijira ya ce ya shiga cikin wannan gasar ƙarshe da aka yi gasar sai ya zo na bakwai ya yi zaton ya zo na farko ko na biyu ƙarshe sai ya zo na bakwai ya ce mutane sun ka duka mishi gori suna cewa ka diba yan dawa ƙashe huce da ya zo na farko ƙarshe abin da ya ce ya shi haushin haka sai ya shiga ɗaki gaban hoton shehu in ya sai ci ya durƙusa ya duka ya ce ya shehu ku diba fa abin da ya ce ya shehu ina ya Allah yake yaushe za ka dukawa gaban hoto ka ce ya shehu me bambanci ga wanda ya sassaka gumki ya duka ya ce ya gumki akwai bambanci tsakaninsu wallahi babu bambanci tsakaninsu wanga aiki da aikin ƙureshawa wanda suke kafin zauwan musulunci da annabi ta fama da su bai da bambanci da aikinsu haka annabi ta fama da su akan bautar gumaka da duka ma gumaka da neman bukatu wurin gumaka to shi ma haka ya zo ya duka da kanshi yake faɗa duk wanda ke so ya shiga YouTube ya tambaya tarihin fadar bege zai ji da kunnen shi ya ce ya ji haushi ya zo gaban hoton shehu ya ce ya shehu in dai kaunar da nake maka kai shehu dan annabi nake kamnaka to ka sanya harshe ka sanya haske akan harshe na sai da idan na yabi manzon Allah a garin wujil ya ce ba wanda ya isa ya dora akan haka kaga wa yake roƙo ko ba na amsa wa yake roƙo ya dace a roƙi shehu annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da dan uwansa yake cewa da shi idza sa'alta fas'alillah ai ya san da cewa annabi yana da kima annabi yana da daraja annabi ya san matsayin shi da girman shi a wurin Allah dan me bai ce mishi ba idan zaka roko ka roke ni ni annabi dan duk wani wanda zai nuna gata ya nuna cewa shi kan annabi ne sai da ya dan fare ma annabi ya samu matsayi a cikin al'umma amma ba zai kama annabi ba amma annabi bai ce ba roƙanni ne sai ce ka roki Allah idan za ka neman taimako ko agaji nemi agajin Allah amma yaushe za ka duka gaban hoton shehu ka ce ya shehu imani kasa kaga wannan ko shakka babu shirka ne barin musulunci ridda ne kafirci bayan haka kun san me yace yace sai da ya shiga halwa ya buya yama annabi kusan waka 130 da wani abu daga cikin waka yace sai ya muhalkin shehu shehu ya zo ya ce mishi umar fa da bege karanta mu waka na da kanmu annabi ya ce suka fara karantawa tare sai da suka kai daidai inda shi fada bege ya rubuta da hannun shi yana cewa annabi kai ne masanin Allah tun Allah baya da sunan Allah kaga wace irin magana ce an taba lokacin da Allah baya da sunan Allah a ce annabi ya san Allah tun Allah baya da sunan Allah kai ka aza Allah halitta ne daga cikin halittu Allah shine mahaliccin komi da komi babu wani lokacin da aka yi babu Allah a cikin shi kuma ba za a taɓa samun lokaci ya zo nan gaba babu Allah a cikin shi a ce annabi ya san Allah tun Allah bai da sunan Allahu wagga maganan mai hankali ya gaye ta kuma wai har a rika cewa an yi mawalikin shi tare da annabi a cikin gidan aljanna fatan ya tsira ma a cikin kabarin shi ba wai a ganshi a cikin aljanna wani ne zai gaya wurin maganganu masu muni akan Allah madaukakin sarki Allah sunayen shi tare da su tare da su yake tun azal sunan shi Allahu wannan Allahu shine mafi girma daga cikin sunayen shi har yanzu ba a taba samu wani ɗan iska ko shegen da ya sama kanshi suna Allahu ba so da girman suna to ya zaka ce annabi kai ne masanin Allah tun Allah bai da sunan Allahu wannan yaban annabi ne wannan ba yaban annabi bane zagin annabi ne kuma zagin Allah ne wallahi da annabi yana da rai da yasa an kashe shi an mai haddin kisa saboda ya ridda wannan magana tana da muni اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة